أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yawa barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake saduwa a wannan darasi namu na littafin matsalar akhbari wanda wannan shine zaman mu na goma sha ɗaya a cikin darasin wannan littafi mai albarka wanda a sheikh abdulrahman ibn sheikh muhammad sagir al-akhbari al-baskari al-bandayusi ya rubuta shi yau muna ranar 27 ga watan jumada al-akhira shekara ta 1445 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wata zo daidai da tara ga watan janairu na shekara ta 2024 miladiya kuma a wancan darasi wanda ya gabata mun tsaya ne a cikin babin da ke magana akan rafkanuwar sallah da hukunce-hukuncenta kuma za mu tashi daga inda muka tsaya insha Allah mai littafin ya ce domin da fa'al ma shi ya bai ne wanda ya tunkuɗe wani mai wucewa ta gaban shi aw sujada ala shiqi jabhati ko kuma da ya tashi yin sujada sai yayi a bisa tsagin goshinsa aw sujada ala tsayitin aw tsayitin min imamati ko kuma yayi sujada a bisa nadi daya ko nadi biyu na daga rawaninsa fala shay alaihi babu komai a gare shi duka waɗannan ba za su bata mutum sallah ba sai dai su rage mishi ladanta misali idan ka zo za ka yi sallah idan kai kaɗai ne ko kuma kai ne limami bisa sunna za ka sanya sutura a gabanka suturar nan kamar yadda aka yi bayani a baya ta kai kamar tsawon zira'i guda wasannan ta kai kamar kaurin mashi sai ka sanya ta a gabanka ya zama kuma ba abu ne wanda mai saurin faduwa ba ba irin abin da iska za ta iya hure shi ya faɗi ba don ka sanya wannan suturar dama in so samu ne ta zamto kamar daga inda za ka ajiye goshinka ba tafi kamar tsawon zira'i guda ba daga daidai inda za ka sa goshi a gabanka a samu suturar kamar da tsawon zira'i guda haka to duk wanda ya zo zai wuce ka sanya wannan suturar sai kamar ishara cewa sallah kake idan ya dage dole sai ya wuce ta gurin to annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka tunkuɗe shi to kaga dan kayi wannan din ka nuna mar alamar cewa sallah kake karya wuce ka sanya hannunka amma sai zo duk da hakan wai sai ya wuce to sai ka tsaya ka tunkuɗe shi ka ci gaba da sallar ka kuma babu komai shi kuma yin sujada bisa tsagin goshi shi ma wannan makaruhi ne saboda ana yin sujada ne bisa dukkan goshin baki ɗayansa saboda nuna kaskanci ga Allah subhanahu wataala domin in ba Allah ba babu wani wanda haƙƙinsa ne in za ka gaishe shi ka turbuɗa fuskarka a ƙasa sai Allah subhanahu wataala sarkin sarakuna to shi yasa sanya wani abu kamar sutura ko kuma shimfiɗar da take zaune a kai da zamto a kanta za ka sujadar ba a dandanin ƙasa ba to wannan ɗin makaruhi ne matuƙar dai akwai da za ka kai sujadar a kan dandanan ƙasa to wannan shi ne wala shaya alaihi fi galabatul qaidi babu komai a gare shi cikin rinjayen amai mutum ne yana cikin sallah sai ya tuno da wani abu na kazanta kawai sai amai ya taho mishi ko kuma dama yana jin yanayin zazzabi a jikinsa yana cikin sallah kawai sai amai ya taho mishi to wannan babu komai kawai aman nan ya taho shikenan sai ya kau da kansa gefe ya gama amansa ya zubar da shi shi kenan ya ci gaba da sallarsa in kamar abin ya yi yawa saboda gudun kar ya ɓata shimfiɗar masallaci babu laifi ya leƙa waje ya zubar da shi idan ya ci gaba da sallarsa inda kamar wani abu kamar ruwa ma ya iya kurkurewa bakin nasa ba tare da ya abin nan ya- ya yawaita ba Ah, kamar dai yanayin hukuncin ya haɓu a ga mutum ana sallah shi ma haɓu ya zo masa ya halatta ya fita waje ya je ya wanke kuma ya dawo ya ɗora ya ci gaba da sallarsa hakanan walƙalis da kuma gu- magos mutum yana cikin sallah sai irin gatsan nan ta magos ta zo mishi mai ɗoyi idan ya yi ta shi ma wannan babu komai fi salati a cikin sallah wasu haul mamumi amma rafkanuwar mamu ya hamiluhul imamu limamin sa ya ɗauke mar kamar mamu ne sai ya manta a gurin da za a miƙi sai ya manta ya zauna to kaga wannan babu komai ko kuma gun da zama za a yi sai ya manta ya miƙi to ko da ya miƙi din yi ga kowa ya riga ya zauna shi ma sai ya dawo ya zauna shi kenan babu komai kuma ba su jira da zai yi babu kabul babu ba saboda limamin sa ya ɗauke mar illa an yakuna min naqsil faridati sai dai idan ya zamto rafkanuwar da shi mamun yayi tauye wani farilla ne misali kamar a ce sujada ce sai yayi ba ɗaya tal ko kuma ruku'i ne bai yi ba to kaga wannan kam limamin sa ba zai dauke mar ba wa za su har mamumu auna asa idan mamu yayi rafkanuwa ko kuma yayi gengedi aw zuhima an ruku'i ko kuma ya zamto an matsi shi har ya kasa yin ruku'u ko kuma gengidi ne ya dauke shi a tsaye har ya ka- har ya zamto bai yi ruku'u ba huwa fi ghairil ula alhali kuma ba a cikin raka'ar farko yake ba to in mutum yayi tsammanin zai iya riskar limamin sa qabla raf'ihi min sujudat saniyati tun kafin limamin nasu ya dago daga sujada ta biyu raka'a wa dahiqahu sai ya yi nashi ruku'un ya yi tasbihin shi a cikin ruku'u ya ɗago daga ruku'un sannan kuma ya bi limamin nasa matuƙar ya tabbatar zai iya riskarsa kafin ya gama yin duka sujadun guda biyu to kaga wannan ita ce ribar bin limamin da yake yin sallah a nutsi idan ka bi limami dan guggufiya kaga ai duk wannan ba zai yiwu ba in gengedi ya ɗauke ka a tsaye kafin ma ka yi ruku'un in dai za ka yi tasbihi uku ko biyar da shi har ya gama sujada guda biyu kaga ba za ka taɓa discuss ba kenan shi yasa anan ya ce wayan lam yaqma idan kuma kana daga tsayin ba ka tsammanin za ka iya samun shi a cikin sujada to shi kenan tarakar ruku'a sai mutum ya bar wannan ruku'in da bai yi ba wata biya imamahu sai ya bi limamin nasa wa qada raka'atan fi mawdi'iha sai ya rama raka'a guda a bigiran wannan wacce bai yi mata ruku'u a cikin ta ba ba da salami imamihi bayan limamin sa yayi sallama shine zai miƙe ya ƙaro wannan raka'a guda din wa yansaha an sujudi aw zuhima idan kuma shi imamu din ya zamto yayi rafkanwa ya bar sujada guda ɗaya bai yi ba auzuhima ko kuma matsi shi aka yi bai samu yayi sujadar ba awon asa ko kuma gingidi ya tsaya yana yi an yi sujada daya an dago a wannan dagowar da aka yi kawai sai gingidi ya dauke shi bai samu yayi sujada ta biyu ba hatta qamal imamu ila rak'atin ukhra har sai da limamin shi ya miƙe zuwa ga wata raka'ar daban da sujada in tsami'a fi idrakil imami sai mutum yayi tashi sujada idan yana tsammanin zai iya riskar limamin sa qabla aqdir ruku'i tun kafin limamin nasu ya kulla ruku'u wa illa in ku baka tsammanin zaka iya riskar limamin naka tarakahu sai mutum ya bar wannan sujada da bai yin ba wata bi al imama sai ya bi limamin shi kawai a ƙarasa sallah wa barak atan ukra aidan shi ma har ila yau sai ya rama wata raka'ar daban a gurbin waccan wacce bai ƙarasa mata sujadinta ba wa haisu qadar raka'ata fa za su juda alaihi daga inda kuwa ya rama wannan raka'a guda din wacce a cikin ta bai sujudar ba yayi wata daban a muhallinta to ba wata sujuda kuma da zai ba qabl ba ba'adi illa an yakuna shakkan fi ruku'i sai dai idan ya zamto yana mai kokonto ne a cikin ruku'u aw sujudi ko kuma a cikin sujuda in ko kwanto kake yi game da shin anya kuna yi ruku'u ne ko ban yi ba kuma ka ganka a tsaye to kawai sai ka sake yin wani ruku'u ka dago daga ruku'un ka ci gaba da sallar kan ka'idar sai ka sujada a ba'adi to haka nan idan ya zanto kana ko kwanto ne anya sujada biyu ne ko kwaɗaya ne sai ka bata akan cewa ɗaya kai sai ka ƙara guda ɗaya sun zama biyu kenan kai da sallah sai kai sujada ba'adi man ja'atu atrafun aw hayyatun wanda yana cikin sallah sai ga wurwurwurwur kunama ta gangaro ta taho gabansa aw hayyatun ko kuma macijiya ta qatalaha sai ya kashe ta fala shi alaihi babu komai a kansa wannan ba zai tsira kabul ko ba ba illa an ya dora fi'iluhu sai dai idan aikinsa ya tsawaita aw ya sadbila qiblata ko kuma ya zanto a garin kashe macijin har ya juya wa alqibla baya fa innahu yaqaw to daga nan ya zanto ya yanke sallar kenan amma dan kamar kunama ce ta zo ta tsaya a gabanka sai ka sa kabarka ka take ta ka kashe ta idan kunama ta zo wa mutum sai ya sanya kafa ya take ta ya ci gaba da sallarsa wannan babu komai ya sa kafa ya take ta ya murje ta shikenan ko kuma in dama a gefensa akwai takalmi sai ya sunkuya ya dauko takalmin nan ya buge ta shikenan ya ci gaba da sallarsa ba komai in maciji ne kuwa dama sai ka tuna aya cikin masallacin akwai wata kokara lafiyayya a lungun liman sai kai tako ɗaya ko biyu ka ɗauko ta ka zo shi ma ka buge shi shikenan babu komai ko da ko ka kai bugu ya kai sau biyar wannan babu komai sallaka tana nan ras ba abin da ya same ta sai don ka juya wa alƙibla baya ko kuma ka kai irin minti biyar minti goma kana kokarin kashe musu to kaga wannan aiki ya yawaita yawa man shakka hal huwa fil wutri aw saniyati shaf'i wanda yake kokonto yana tunanin shin wutri yake yi ne ko kuwa raka'a ta biyu ta sallar shafa'i to ja'ala saniyata shafa'i sai sun ya rasa zamto ta biyun shafa'i ce wata zara ba'da salami summa autara in ya ci kota ta zama ta biyun shafa'i din sai ya sujada ba'adi sannan kuma sai ya miƙe ya yi wutarinsa kamar ta kallama bayan shafa'i wal wuturi wanda ya yi zance a tsakanin shafa'i da wuturi sahiyan a cikin rafkanuwa farashe a alaihi babu komai a gari shi wayan kana amidan idan kuma da gangan yana sane sai ya yi magana ya tsaya ya yi wata maganganu a tsakanin ya gama shafa'i kafin ya miƙe ya yi wuturi to kuriha an karanta masa yin haka wala shi alaiha amma babu komai a gari shi wal masbuqu wanda aka riga shi fara sallah an tsire mata darka a ɗaya ko biyu ko fiye da haka in adraka ma al imami aqalla min raka'atin idan abin da ya riska tare da limamin sa bai kai cikakkiyar raka'a guda ba misali sai bayan an dago daga ruku'u na ƙarshe sannan ya zo ya jona da sallar ko kuma ana zaman tahiya ya zo ya bi sallar to fala ya sujudu ma'ahu la qabliyan wala ba'diyan wannan ba zai sujada tare da limamin sa ba sujadar rabkanwa amma ake ni ko qabli ce ko ba'di ce ta kama liman to kai ban da kai ba za ka bi shi ba idan aka zauna zaman tahiya an qabli zai yi sai ka kyale shi yayi qabdin sa in yi sallama sannan sai ka miƙe ka kawo raka'a hudun ka gaba daya in sallar isha'i ce ko a zahar ko la'asar ba za ka bi shi kuyi tare ba idan kuma ba a dace dama da yayi ta hiya zai yi sallama sai ka miƙe ka kawo taka naka rakawoyin baki ɗayansu ba za ka yi suna ba ba idan ka sami cikakkiyar raka a tare da liman to duk su da ta kama shi kai ma ta kama ka ko da ba ka masallacin a lokacin da yi wannan rafkanuwar idan abuli zai yi tare za ku yi in ba a dace ta kama shi to kai ma bayan ka miƙe kara muko abin da ake binka din sai ka yi ba'adi amma shi wanda bai riski cikakkiyar raka tare da liman ba ba zai yi kabul ko ba'adi ba tare da shi bayan sujjada ma'ahu idan kuma a cikin karambaninsa ya je ya sujjada tare da limamin sujjada rukanwa batsalar salatu to shi sallarsa ta ɓaci wani adraka raka'atan kamilatan aw aksara idan mutum ya rasu cikakkiyar raka'a guda cikakkiya aw afsar ko fiye da haka sujada ma ahul qabliya sai mutum ya sujada qabli tare da limamu wa karar ba'adiyya hatta yutimma salatahu sai ya jinkirta sujada ba'adi har sai ya ci ko abin da ake bin sa na rakawoyi sannan sai ya sujada ba'adin shi ma fa yanzu ba'ad salami sai ya sujada bayan sallamar sa fa in sujada ma al-imami amidan idan yayi sujada tare da limamin sa da gangan batsalar salatu to sallarsa ta ɓaci wato yayin da limaminka sura ba an ce ta kama shi yana yin sallama ka kai miƙewa za ka yi amma sai ka tsaya kuma kai sura ba adin tare da shi maimakon ka miƙe sai ka ci ko rakawo inda ake binka sannan kai taka ba adin amma sai ka tsaya kai tare da shi shi ne ce a mutum ya hakan da gangan baɗanin salatu sallarsa ta ɓaci wayan kana sahiyan idan kuma da rabkanuwa ya yi haka zara ba da salami sai ya dada bayan ya yi sallama. Wala sa har masbuku ba da salamin imami idan wanda aka rigaye shi fara sallah, ya yi rafkanwa bayan limamin shi ya rigaye sallama, ya miƙe zai ci ko sauran rakawai da ake bin shi a cikin nan ɗin sai ya yi rafkanwa. Bawa karmi salli wa hada hutu, hukuncin shi kamar dai mai yin sallah shi shi kaɗai ne. وإذا ترتب مع المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبري من جهة نفسه idan ya jerantu akan masbuki wato wanda aka riga shi fara sallah ya jerantu akan shi a sujada ba ta kama shi ta bangaren limaminsa kuma shi ma da ya miƙe zai ci ko rakawo inda ake bin sa sai kabir ta kama shi a nasu bangaren ajzahul qabliyu to in ya sujada kabirin da ta kama shi din nan to ta yi sarmashi ba su yayi ba'adin nan ta ɓangaren liman ba kamar nasiyar ruku'a wanda ya manta da ruku'u bai yi shi ba wanda zakara wufi sujudi sai bayan da ya sujara sannan sai ya tuno a raja a ƙa'iman da aka ce ya miƙe kawai ya tsaya cak wa yastahabbu lahu an yu'ida shay'an min al-qira'ati an so gare shi ya sake maimaita wani abu na daga karatu wato ya karanta fatiha da sura kenan akalla sun marka sannan sai kuma ya ruku wasu zada ba da sarami in yi da sallar sai ya zada ba ne mutum ne bai yi ruku ba ko ya manta bai yi ruku ba sai da aka tafi su zada har ya kai goshin shi ƙasa sai ya tuno aiko bai yi ruku ba aka to ya dawo ya tsaya cak ya maimaita karatu aƙalla kamar fatiha haka ko da iya ita ne sannan kuma sai yi wani ruku'un sannan kuma ya koma ya sujadinsa ya ci gaba da sallah ya yi dar kuma sai ya sujada ba hadi umman nasiya sujadatan wahidatan wanda ya manta da wata sujada kwaya ɗaya talbiyi ta ba wata zakaraha ba da qiyamihi sannan sai ya tuno ta kuma bayan ya riga ya miƙi raja a jalisa sai ya dawo ya zauna sujada ha sai wannan sujadar da ya manta bai yi ta ba illa an ya kuna ƙarjarsa ƙablar ƙiyami sai dai idan ya zamto dama ya zauna ya yi zaman tafiya kafin miƙewar da yi fara yi idul jirusa to ba zai sake maimaita wannan zaman ba domin na sai sujada ta yi ne idan kuma mutum sujadu biyun ne gaba ɗaya ma ya manta su bai yi su ba kawai an zo an kai goshi za a yi sujada shi kuma kawai sai ya zauna a gun ya yi ta yin gyaɗinsa ya ta yin gyaɗinsa har sai da limaminsa ya gama wannan sudarin guda biyu aka miƙe shi ma sai ya miƙe tare da liman kaga kwata kwata shi bai yi sudara ba kenan sai bayan da ya miƙe sai tana ai bai yi sudara ba aka ce kharra sajidan sai ya faɗi ya sudarin nasa wala mai jinis ba zama zai yi ba ba zai zauna ba wa yanzu fi jami'i zalika zai sujada cikin dukkanin wannan ba'adin salami sujada ba'adin zai yi cikin wannan dukkan rukanuwar da wanda ya manta ruku'u da wanda ya manta sujada duka dai sujada ba da zasu wanda zakara sujuda ba da raf'i ra'sihi min ar-rak'ati allati taliha idan mutum ya tuno da sujada bai yi ta ba bayan ya riga ya dago kansa daga raka'ar da ke biye da wannan din a misali a ce a raka'ar farko ne kamar ta baka yi sujada ba sujada kwa ɗaya kai amma baka tuno haka ba sai da ka zo yin raka'a ta biyu ko kuma a raka'a ta biyu ne baka tuno haka ba sai da ka zo yin raka'a ta uku ka dago kanka daga ruku'u sai ka tuno ashe fa a waccan raka'ar da ta gabace ka lalle sujada kwalli ita talkai aka ce tamada ala salati to ya ci gaba kawai da sallarsa walam yarji ba zai komo ba zai komo ba wa alqa raka'atas sahwi sai ya jefar da wannan raka'ar wace ya rabkano a cikin ta wato ya cire tukin daga cikin sallar wa zada raka'atan fi mawdi'iha sai ya ƙara wata raka'ar a bigiranta baniyan yana mai yin gini wasu zada ƙabar salami sai kuma ya zada kafin sallama na shi ne inda ya fi ko'ina wuya a cikin ahadari shi ne inda ya fi ko'ina wahala wasu zada ƙabar salami in kana minar ƙulaye ni su zada ƙabar zai yi idan ya zamto wannan matsalar wannan rafkanuwar manta yin sujada din ta faru ne a rakawoyin biyun farko wanda zakara ba da akadin salisati kuma ya tuno bayan ya riga ya kulla raka'a ta uku to kaga nan wai idan ya zamto a raka'a ta ɗaya ne ko a raka'a ta biyu kamanta ashe ashe sujada kwalli ɗaya talkai kuma ka riga ka zauna ka yi zaman tahiya ka miƙe za ka kawo raka'a ta uku ita ma ta ukun har ka kama gwiwa ka dago sai ka tuna arka'a ka ta farko kai ko arka'a ka ta biyu ashe ashe raka'a abun nan sidira kwalli ɗaya tar kai to shi kenan aka ce sai ka jefar da ita wannan ta ukun ta zama ta biyu kenan in kai ta ukun nan zama za ka yi kai ta hiya sannan sai ka miƙe ka ci gaba da sallar ka in ka gama kuma sidira kwalli za ka yi saboda me za ka sujada qabli saboda ka manta wannan raka'a ta uku ai babu sura a cikin ta iya fatiha kai tunda raka'a ta uku ce tunda dai ka manta kuwa karatun sura kaga me ya kamata kai sujada qabli ne shi yasa ya ce qabla salami mutum zai sallama in ka rajin milar ulayi ne idan a rakawo ibiyan farko hakan ya faru wanda zakar ba da aqdi salisati bayan mutum ya riga ya kulla raka ta uku sannan sai ya tuna wa ba'da salami kuma su zana ba'di zai yi in lam takun min al-ulayni idan ya zamto wannan rakkanwar ba a rakawoyi biyun farko aka yi ta ba wato idan ya zamto a raka'a ta uku kai sai ka tuno kana cikin raka'a ta hudu sai ka zare wannan ta uku ka dauka tamkar babu ita wannan ta hudun da kake yi sai ta zama ita ce ta uku sai ka karo guda daya a bigiranta in ka idar sai ka yi sidira ba au kanat minhuma ko kuma rafkanuwar mantuwar sujadar ta faru ne a rakawo'i biyan farkon wanda zakarar qabla aqdi sadisati amma sai mutum ya tuno kafin ya riga ya kulla raka'a ta uku kana tsaye ka miƙe za ka yi raka'a ta uku kana tsaye ka karanta fatiha ko kana cikin karatun fatiha sai ka tuno a raka'anka ta biyu ko a rakar ka ta farko su zana kwallon ita talfin kai ba ta abin da za ka yi anan shi ne wannan yanzu ka iya fatiha ka karanta ko a raka ta uku da suka kara mata sura sai da cike gurbin waccan wacce kai wasu zana kwalli ɗaya tal in ka kara mata sura kaga shi kenan ta zama cikakkiyar raka'a ta biyu in ka yi ruku ka ɗago sai ka yi zaman tahiya ko ta zama ita ce ta biyu kenan dan sai ka miƙe ka ƙaro kawai biyu shine yace au karat minhuma ko kuma ta kasance a cikin rakawai biyun farko ne wanda zakar qabla aqd as-salisati amma mutum sai ya tuno tun kafin ya kulla raka'a ta uku kulla raka'a shine yayin da kai ruku'u ka dago don ka raka'a ta kulli kenan to sai ka tuno kafin ma kai ruku'u li'anna as-surata wal julusa lam yakuta kaga na mai huta kenan mai wuyar ganewa to wannan shine wuyar ganewar saboda larabcin wurin da kuma sakalkalan wurin yasa ake mata kirari da lamya huta mai wuyar ganewa dalilin da yasa mutum zai sujada ba adi saboda karatun sura bai tsere mishi ba zaman ta hiyama bai tsere mar ba tunda kana tsaye ne ba ka riga ya kayi ruku sai ka tuno arka ta biyu fa ashe iya sujada ɗaya talkai to yanzu kuma wannan da kake ta uku ce ka karanta iya fatiha yanzu abin da za ka yi shi ne wannan fatihar sai ka ƙara mata sura a kanta ta zama ta nawa kenan ta zama ta biyu kaga ashe zaman a shi karatun sura bai tsire maka ba kuma yanzu tun da kamar da ta zama ta biyu kaga za ka yi mata zaman tahiya kenan to kaga zaman tahiya ma bai tsire maka ba shine ce li anna surata wa jerusalem ya futa saboda karatun sura da zaman tsakiya ba su tsire ba ومن سلم شاكا في كمال صلاته wanda yake kokwanto cikin cikar sallarsa shin annan anya sallar nan ba ka uku kwanai ba wani zuciya tana ce maka raka'a hudu kai sallah ta cika wani kuma tana ce maka a'a ai raka'a uku kai amma a haka kuma mutum mai sai sallama to batsalat salatu sallar shi ta ɓaci tunda kana cikin kokwanto ai sai ka miƙe kawai ka kawo abin da kake kokwanton cikinsa sannan sai ka sallama sai ka sigara bayan
cewa kamar da ta yi maganar maciji haka a masallaci ta ce aka dan buge shi haka kamar da aka dan buge kamar da kokara haka eh na aka buge ka koma sallaka sai ya zama na dan jinin su ya waza a masallacin ka cikin suna kuma ya sa jinin sa dan ba a cikin kayan ka take wanda ya je kashe maciji dai yana sallah sai jinin macijin ya dusa a turafinsa ya zai yi ya zai ko kuma a shimfiɗa yawa idan jinin a shimfiɗa ne in gunna da faɗi sai ka canza wuri shi kenan a cikin masallacin in ka idan da sallah sai ka wanke wannan gurin idan kuma a jikin tufafinka ne jinin ya fantsalo matuƙar bai wuce kamar faɗin ƙwandala ba ba zai hana ka sallah ba ka ci gaba da sallar ka kawai babu kowa tsarin na'am tsarin tambaya to na'am Ah, kamar yadda kai bayani tsakanin na'am shafai da wata na'am to sai kasance mutum ya yi wasu bai bai yi bai yi sallaman da ke tsakanin su ba sai Mm.
kuma suka yayewa shi kai shafai kai ba kai sallaman da ke mutum ya yi su shafa'i bai yi sallama ba yayewa na'am ya jona wata sai ya jona da wuturi i gaba ɗaya sun zama wuturi kenan kwalli ɗaya tal shi kenan to shi na wuturi dama ana iya yin raka a ɗaya ana iya yin raka a uku ana iya yin raka a biyar gaba ɗaya sun zama wuturi kenan
amma ya yi amma in yana tsaye in yana daga tsaye ne sai ya tuna aiko bai yi shafa'i bai yi sallama ba a wancan wuturin sai ya zama ya zauna da ya yi sallama in yi sallama kaga ya riga ya gama shafi'i kenan yawwa sai ya sujjara ba a ji saboda mantawa da ya yi ya miƙe din yawwa na shafai yawwa na to shikenan kuma sai sai wa shi ma wuturi tashi niyyar daban ya yi don ita ma ya sallama Yeah. wallahu a'lam wasahu fi salatil qada'i ka sahu fi salatil ada'i rabkanwa a cikin sallar ramuko daidai take da rabkanwar da kai a cikin sallar da zaka bayar da ita ta yanzu yanzu wasahu fil nafilati ka sahu fil faridati yin rabkanwa a cikin sallar nafila hukuncin ɗaya yake da rabkanwa da aka yi ta a cikin sallar farilla illa fi sitti masaila sai dai a cikin mas'aloli guda shida shine kawai ake da bambancin ah, hukunci ga mas'alolin guda shida nan Allah ya kai mu kuma darasi na gaba sai mu warware su yace al-fatihata ah, al-fatihati karatun fatiha was surati da karatun sura was sirri da da boye karatu wal jahari da kuma bayyanar da karatu wa ziyarati rak'atin da kuma ƙarin raka'a guda wa nisyani ba'dil arkani in dala da kuma manci sashen rukunan sallah idan abin ya tsawaita wallahu a'lam insha Allah anan zamu dakata sai a darasi na gaba darasi na 12 wanda kuma ina tsammanin shine zai zama na ƙarshe sannan zamu karasa karatun kuma zamu yi addu'ar kammala karatun littafin matnul akhbar insha Allah da fatan abin da muka faɗi shi daidai Allah shi ba mu ladansa wani mai kuskure Allah shi yafe mana a lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabb سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المرئ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين